الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا لا متاشا كان wannan aya ta 39 a wannan sura ta suratul ahzabi a wannan yammaci wanda ya kasance hudu ga watan Ramadan a hijira 1443 wanda ya dace da biyar ga watan hudu miladiya 2022 Allah tabaaraka wa ta'ala ce allazina yuballiguna risalati llahi allazina waɗannan su ne wadda ya zamanto sifarsu ta kasance waɗanda suke isar da saƙonni na Allah tabaraka ta'ala wato nan isar da saƙo haƙƙi ne daga cikin haƙoƙi wadda yake kan manzo wadda ya zamanto duk saƙon da aka ba wa manzon Allah haƙƙi ne a kansa wato ya isar da wannan saƙon sai ya zamanto wa ma'alar rasuli illal balagul mubin ba abun da yake ga manzo sai ya isar da saƙo kuma ya bayani to wannan isarwan haƙƙi ne wanda yake kan dukkanin manzanni Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka ya zamanto shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ya ce masa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka ya kai wannan manzo ka isar da aka abinda aka maka wahayi zuwa gare ka wannan isarwan wato ya zamanto sakonnin da ake karba mabambanta ne akwai sakonni wanda suke zamantowa wato shamila amma wadda ta game komai da komai kowa zai iya ɗauka ko zai iya amfani da ita akwai wadda take zuwa kuma alawacin khusus wato a keɓance so saboda haka saƙonnin idan sun zo dole manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake da haƙƙi ne ya bayani akan abun wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mu muka saukar maka wannan ambato don kai mutane bayani abinda aka saukar musu wato sannan kuma daga ƙarshe malaman wannan al'umma su je su yi tunani akan abin da aka saukar shine babi na ishtihadi wanda yake biyowa baya wa akan wannan sai zamanto isar da sakamai da Allah tabaraka wa ta'ala a ayar da muka fito ya gaya mana cewa sunnatullahi allati qad khalat min qablu wato sunna ne na Allah tabaraka wa ta'ala akan abin da ya riga ya rigaya akan sunnan annabawa wanda suka gabata manzanni kenan na cewa an halalta musu su yi aure su yi kuma kuyangi kuma su auri mata wadda suka zamanto ‘ya'yan wato matan wadda suka yi riko da su a matsayin ainihin tabanni ba ‘ya'ya na tsatso ba ‘ya'ya na tsatso ka mutum ba zai auri matar ɗansa ba wahala ilu abna'ikum min aslabikum da matan da suka zamanto matan ‘ya'yanku wannan haramun ne ta harimul mu'abbad in ɗanka ya auri mace har abada ba aure tsakaninka da ita to sai zamanto shi zaidu tunda an goge wannan ka'ida din cewa shi dai dan riko ne ba ɗa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar da zamu samu ayat da za ta biyo wannan to sai zamanto ka'ida din Allah tabaraka wa ta'ala akan haka sannan cewa waɗannan da suka zamanto masu isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala ya zo akan fiska guda biyu wasu malamai suka ce ai ya zo ne a matsayi na badali wasu kuma suka ce ya zo ne a matsayin babi na yabo wato saboda dama akan yi nasba ya zamanto a babin ainihin yabo ko kuma akan yi rafa a babin yabo yuballiguna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah ya zamanto kuma su suna tsoron Allah tabaraka wa ta'ala su waɗannan manzanni na Allah wala yakhshawna ahadan illa Allah ba sa tsoron wani tare da Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka wurin isar da wannan sakon ba abun da za a ba su wato a kwadaitar musu da shi don su bar wannan ainihin isar da saƙon ba kuma abun da za a musu na barazana wadda zai zamanto wadda zai ɗaga hankali domin dama mutane abu biyu suke da shi ta wurin kama mutum ko dai su kwadaitar masa da wani abu in ya kama to sun kama shi ko kuma su masa barazana akan wani abun da zai zamanto barazana ga rayuwa ko mutunci ko wani abu haka sai zamanto nan kuma tsoron kada ya fada cikin wannan fitinan sai ya zamanto sun kama shi to shi annabin Allah manzon Allah ba abun da zaka ce zaka masa ka masa tarnaki ko kaidi wurin isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala abun bayarwa kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa sallallahu alaihi wasallam da suka masa tayin yace a inda za ku dauki rana ku sa hannun dama na ku dauki wata ku sa hannun hagu don in bar abun da nake aikata wannan wallahi ba zan bari ba to wannan ke nuna mana isar da sakonnin Allah tabaraka wa ta'ala su annabawa wala yakshawun ahadan illa Allah ba sa tsoron kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala domin shi wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya sanya komai ji tsoron sa wanda kuma yace baya tsoron Allah sai komai dinga bashi tsoro abinda ba bai taka kara ya karya ba ma sai ya bashi tsoro wannan sai zaman to al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya ga mana suratu tauba cewa waɗanda suke raya masallaci inna ma yamuru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah wanda suke iya raya masallaci su ne waɗanda suka zamanto suka tsaye da sallah suka ba da zakka kuma ba sa tsoron wani abu wani wanda zai musu barazana a cikin harka ta addinin su da kusancin su da Allah suna tsoron Allah ne tabaraka wa ta'ala shi kadai wa kafa billahi hasiba Allah tabaraka wa ta'ala haka yake ya isa shine hafizan li a'mali khalqi wato mai kiyayewa akan aikin bayinsa kuma khafiyan lil makhawif wadda kuma yake isarwa akan duk abin da ake tsoro kuma muhasiban wadda zai hisabi ya bibi abubuwan da aka aikata to shi ya fi dacewa wadda ya sifantu da wannan sifa ya zamanto an koma gare shi ya zamanto mutum ya san lamal ja wa laman jaminka illa ilaika babu ma babu mafaka babu makoma babu wurin tarewa sai wurin Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa bayan Allah suke tafiya akan ka'idan inna lillahi wa inna ilaihi daga gare shi zuwa gare shi to duk wanda kuma ya rike Allah sai ya ga Allah ya isar masa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya rike Allah sai Allah ya isar masa idan kuma Allah ya isar wa mutum shikenan shi yasa kaga hasbunallahu wa ni'mal wakilu take dauke da wasu asirai guda hudu wanda duk ya rike ta sai ya kaga Allah ya gadar masa abubuwa guda hudun eh an ce hasbunallahu wa ni'mal wakil kamar yadda muka san adadin tan nan dai na 450 to malamai muhakkikun wanda suke bincike suka ce ai sunan Allah hudu ne a cikin wannan adadin akwai kawiyu akwai azizu akwai ladifu akwai kafi wanda in ka tara adadin su shi zai baka 450 in ka dauki kawiyu 116 in ka dauki kafi 111 in ka dauki ladifu 129 in ka dauki azizu 94 in ka tara su ne 450 so duk wanda ya zamanto ya rike Allah ya kuma ya lizimci hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isar mana kuma badalla da wanda ya zamanto ake wa wakkala dukkan lamari zuwa gare shi to waɗannan hudun da sai sun yi aiki a kansa sai kaga Allah ya mai da shi kawiyu ya karfafe shi hissan wa ma'anan sai ga Allah ya mai da shi ladifu Allah ya sa tausin rayuwa da saukin rayuwa a cikin lamarinsa sai Allah ya isar masa kuma kafi ya isar masa a cikin lamuransa abinda kana kaman zai karye sai abin ya sake dorawa ya ci gaba sannan kuma sai Allah ya mai da shi azizu bi ma'ana mabuwayi wa kafa billahi hasiba ma kana muhammadu ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما
نعم ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما الله تبارك وتعالى ما كان محمد صلى الله عليه وسلم شاء النبي محمد bai kasance ba a ba ahadin wato uba ga ɗaya daga cikin min rijalikum mazajenku wato cewa a dangana masa cewa ai shi uba wani daga cikin mabiya ne sahabbai wadda suke tare da shi wannan an fidda wannan tsarin ba haka tsarin yake ba kuma lokacin ma da ake saukar da wannan abin da ya faru zaman madina ne saboda haka sai zaman to duk ma 'ya'yan manzo Allah mazan ba wanda yake da rai gaba ɗayan su duk sun koma ga Allah tabaraka ta'ala saboda a cikin 'ya'yansa guda uku maza wadda daga alqasim wadda shine babba mazan sannan sai wanda ya kasance abdullahi sai kuma ibrahimul mu'azzam wadda shi dan mariya ne mariyatul kibdiya dukkan su ba wanda ya kai shekaru na balaga mazala sallallahu alaihi wasallam lokacin da shi ibrahim ya rasu watansa goma sha bakwai shekara ɗaya da wata biyar da ya rasu sai ya zamanto manzala sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya kalle shi manzala yana hawaye ya ce lau asha lakana nabiyan siddiqan nabiya da ya rayu annabi ne siddiqi a wurin Allah to ai ba zai rayu ba kenan ba zai rayu ba kenan saboda babu annabi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ya rayu Ibrahim kakaninsa na Misran nan kibdawan nan da dukan su ya fanshe su Ibrahim da ya rayu manzo Allah ya ta maganganu a kansa Imam Ahmad ya ka a Musnad dinsa daga hadisi ne na 11908 wanda ya magana akan wannan ainihin kususiya na shi Ibrahimul Mu'azzam to sauran matan kuma dama hudu ne daga Zainab wadda ita ce babba sai Ruqayya sai Ummu Kulsum sai Fadima wadda ita ce karaba a cikin jerin ƴaƴan to waɗannan sai zamanto duk mazan shi Ibrahim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace watansa 17 manzo Allah yace amma ba komai ɗaya daga cikin matan hurul ini za ta shayar da shi na shekara biyu saboda ya cika shekarunsa biyu na shayarwa ga wannan ai isan ta kai a wurin Allah tabaraka wa ta'ala to saboda haka sai ya zama to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam uba ne ma'anan amma hissan ba uba ne na halitta ba ta wurin ma'ana ai min al abi ahna bal min al ummi arham manzo Allah ya fi uba tausayawa ya fi uwa jinkai a cikin duk abin da ake nema saboda ka ta wannan babi ma'anan shi uban halittar ne gaba daya annabi fi ummatihi kal abu fi darihi annabi a cikin al'ummarsa kaman uba ne a cikin gidansa sallallahu alaihi wa sallam to sai Allah tabaraka ta'ala wannan kuma suna na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ana karanta shi ne bitanwini war raf'i Muhammadun duk inda suka zo a wurare guda hudu nan zamu ga da haka da wannan siga yazo na farko a cikin Ali Imrana Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana wa ma Muhammadun illa rasulun qad kalal min qablihi ar-rusul anan a surat al-ahzab yazo ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi khataman nabiyyin sannan za a samu a surat al-fath Muhammadur rasulullah sannan za mu samu a suratul qitali ko suratu Muhammad za mu samu wa ma nuzila ala Muhammadin wa huwa al-haqq to wannan inda sunaye manzo Allah sallallahu suka zo kenan ya zamanto kuma shi wannan suna wajibi ne yadda ya zamanto wajibi mutum ya san sunan Allah Allahu haka ya zamanto wajibi mutum ya san sunan manzon Allah Muhammad sharadi ne na imani saboda haka idan mutum ya mutu ana zuwa yana zuwa kabari abinda za a fara tambayar sa ce ma za ma ta kulfi hazar rajul me zaka ce game da wannan sai a nuna masa sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam to wanda ya zamanto ya san yadda ya rayu a da imani an tafi akan haka shikenan sai isar da sako ba wani abu to wannan sai zamanto sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tasiri a ji a gidaje da mutane su dinga sa sunan saboda neman albarkan wannan sunan a ce duk wanda ya sa sunansa a sunan ɗansa Muhammadu saboda girmama wannan sunan zai zamanto wato da ɗan da mahaifin duk sai sun samu ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alƙadi iyab ya faɗa a cikin ashifa ya kawo maganin saidi muhammad jafaru sadiq radiyallahu anhu cewa duk wanda yake sunansa muhammadu ba zai shiga wuta ba kuma ma in za su shiga aljanna sai an ce waɗanda suke filin tashin kiyama su tashi su tsaya duk wanda yake sunansa muhammadu ya zai wuce shiga aljanna saboda shi girman wannan sunan to saboda haka ya zamanto in mutum ya ba wa ɗansa wannan sunan ake son ya kiyaye ladubba da dama ta wurin kiyaye wurin kira wurin magana da dai sauransu ya zamanto a dubi sunan a san kuma alkhairan da suke cikin shi wannan suna na mazalla sallallahu alaihi wasallam mazalla yana da sunaye da yawa yana da suna ko da a dala'ilu ai mun ga wurin sama da 200 da da ɗaya ko da biyu ko na'am da dalailul khairat za mu ga sunayensa ɗaya sallallahu alaihi wasallam waɗanda shehu mushe ibrahim abdullahi anhu yana cewa walau balagu alfan wa zadu fa inna ma asamihum asma'i khairi za'imi da Allah zai bani ƴaƴa dubu to dukan su muhammadai ne eh kwarai kuwa to ai shi yasa aka ji ce muhammad a muhammad wane muhammad al-makki muhammad al-quraishi muhammad mahi muhammad muhammad muhammad ga sunan da muhammad al-amin da sauransu wannan duk saboda soyayyarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun yawan sa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yakan jawo alkhairai da yawa a cikin wannan gida saboda ainihin sirrin da ke cikin wannan suna da ya zamanto shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance uba ga ɗaya daga cikin mazajen ku ba walakin rasulullahi sai dai manzo ne ai kana rasulullahi ya zamanto manzo ne na wannan al'umma uba ga wannan al'umma wadda ya zamanto kuma shafiqun nasihun wadda ya zamanto mai tausayawa wannan halitta mai kuma ainihin mata nasiha ta wurin tausayawa duk abin da zai wahalar da al'ummar sai manzo Allah sallallahu sai ya damu akan wannan abun kamar da Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum duk abin da zai wahalar da al'ummar sai ya zamanto yayi nauyi a zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so da dama zai ce inda ba don abu kaza da zai zama nauyi ba da na mai da abu kaza farilla misali irin babin suwaki yake cewa inda ba don abun kar yayi nauyi akan jama'a ba da sai mai da shi farilla duk lokacin da za ya alwala da irin waɗannan ainihin ababe mabambanta sai da shi manzo ne na Allah tabaraka wa ta'ala wa katiman nabiyyin ko wa khatamin nabiyyin wato duk an karanta su jumhurul qurra'i suna karanta wa katiman nabiyyin sannan saura kuma suna karanta kamar asim suna karanta shi da ainihin fatha wa kataman nabiyyin shine cikamakin annabawa sallallahu alaihi wa sallam sannan bayan haka wa kana Allahu bi kulli shay'in alima Allah tabaraka wa ta'ala masani ne akan komai ma dakka jalla komai girman abu komai kankantansa Allah ya san shi bidayatan wani hayatan ya farkon abun yake ya karshen abun zai kasance Allah tabaraka wa ta'ala ya zamanto a hada bi kulli shay'in ilma wato ya ki ilminsa ya kewaye komai da komai amma shi halitta sai dai zamanto ma'utitu min ilmi illa qalilan an ba da wani abu ne na daga cikin ilmi a cikin janibin abin da aka sani to akan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya fifice ni da akan sauran annabawa da abubuwa guda shida wato fuddiltu alal anbiya'i bi sittin an an fifita ni akan annabawa da abubuwa guda shida abu na farko yake cewa uditu jawami'il kalimi an bani kalmomi waɗanda suka zamanto masu cure ma'ana a cikin 'yan takaitun kalmomi mazala sallallahu alaihi zai yi magana guda ɗaya amma maganar sai ta wadaci kowa kuma duk yadda mutum ya ɗauka shi sai a ga cewa ya dace ɗin ba misali za mu ga lokacin da manzala ya ba da bayani cewa duk wanda ya zamanto mai ji man kana minkum muti'an wa sami'an fala yusalli ahadukum illa fi banu quraiza duk mai ji mai yi mini biyayya kada ya salla sai sallar la'asar sai a ina sai a banu quraiza wasu sai suka ɗauki manduki wasu suka ɗauki mafumi shi manduki a faɗi magana ka ɗauki gundarin yadda maganan ta zo mafumi kuma a fidda ainihin ma'anan a rerewo ma'ana daga cikin magana din yawa kamar misali irin misalan da ainihin shaudan mu suke a ce maka ka je ka so itace ka kawo ko je ka so min itace ka kawo wannan a fili yake to amma in kamar irin kana gado za ka ce a so itace a kawo wanda yake gado zai dauka anguwa ne san ba guda akwai anguwa mai wannan sunan a wani kuma zai fahimta cewa a dai so itacen a kawo ko ma a ina aka so to akwai irin waɗannan magagaru sai wasu suka ɗauki ban duki cewa ai abin da ake nufi kada su yi sallah sai sun isa banu quraiza wasu kuma suka ce a'a manzo Allah ba zai faɗi haka ba abin da yake nufi a dai sauri a gaggauta shine ma'anan cewa kada ɗayan ku ya sallar lasar sai a banu ƙuraiza kuma aka dawo wurin manzo Allah aka gaya masa ga abin da ya faru bai zargi kowa ba domin an buɗe wani ƙofa ne wanda ya zamanto ƙofan ishtihadi wanda za a dubi kalmomi kalmomi akan dube su ta fiskoki mabambanta da istilahin shari'a a al'ada wato urfi kenan da kuma a luga akan dubi abubuwa mabambanta a kuma kowane yare haka abin yake to wannan sai zamanto shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an bashi wannan jawami'ul kalimi abu na biyu ya ce nusirtu bin ru'ubi Allah ya taimake ni da jefa tsoro a cikin makiya masiratu shaharin tafiyan wata guda in manzo Allah ya ce za mu kai hari wuri kaza tazaran wannan fitan daga wannan fadansa zai kai wata guda kafin aje duk zukatan mutanen Allah ya cika su da tsoro saboda wannan mu'jiza ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadda aka masa sallallahu alaihi wasallam sannan na uku wa uhillat liyal ghanaim an halalta mini ganima in an yaƙi an samu ganima sai a zo a raba kamar da suratul anfali ta gaya mana ya sallu ka anil anfali qul anfalu lillahi war rasuli har zuwa karshe ta yadda za a faɗi yadda ake rabon shi ganima din kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in an samu ganima tara ta ake yi sai wuta ya zo ya kona ta Allah ya karba kenan amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai aka halalta masa sannan abu na hudu shine Allah ya sanya mini waju iladliyal ardu masjidan wa tahuran Allah ya sanya mini ƙasa masallaci ne wuri ne mai tsarki duk inda sallah ya kama mutum ya sallah a wannan wurin sannan wabu istu ilal khalqi kafatan Allah ya aike ni ga dukkanin mutane gaba daya dukkanin halitta sau kamar yadda suratul araf kike gaya mana cewa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a ya ku mutane ni manzo ne gare ku gaba daya sauran annabawa sai da turo su zuwa jama'a daban-daban wa ila adin akawun hudan wa ila samuda akawun salihan wa ila madiyana akawun shu'aiban kowanne da jama'an da aka turo shi wurin su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abu na biyar wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi wanda bai ba sauran annabawa ba na shida shine yace wa kutimat biyan nabiyuna wato da ni aka rufe annabta gaba daya har yake ba da misali yake cewa yadda sallallahu alaihi wasallam yadda nake kaman gini ne an yi gini an gama gini ya kawata kwarai da gaske duk abin na kayi da ake bukata an sa sai aka bar labinatu wani ainihin wurin wato kaman blog guda ɗaya haka sai aka bar wannan wurin shikenan kowa ya zo cewa ce ka gidan nan yayi kyau amma abin da kawai ya rage masa armashi wannan dan kafan da ba a sa wannan ainihin blog guda ɗaya da ya saura ɗin nan ba shi kenan sai mazalla ya ce to fa'anan labinatu aini ne wannan wannan wurin da ba a cike ba ni na zo na cike shi saboda aka zama to da shi aka cika annabta sallallahu alaihi wasallam shi yasa a janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da mutum zai faɗa yadda su Yusuf na bahani radiyallahu anhu yake gaya mana a hamziyarsa cewa juz taqaddaran fama amamaka khalqun fawqaka Allahu wal baraya warau ka yanke duk wani matsayi gabanka kan babu wani halitta eh gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani halitta eh dai fauqaka Allahu wal baraya warau sama da kai Allah ne bayan ka kuma halitta ne sallallahu alaihi wasallam to shi yasa ya zamanto duk abin da ya shafi matsayi ko kadaru ko miqdaru a cikin haqiqatul muhammadiyyati ko sirrul ahmadiyyati duk ma abin da ake faɗan wasu abun ba sa faɗuwa shi yasa shehu yake ce mana diwaninsa yake ce mana habaka ilahi ma ya futu maqala Allah ya baka abun da ba a faɗa eh akwai abun da ba a faɗa eh sallallahu alaihi wasallam duk da idan ka biya ji sai zaka ga akwai wasu abubuwa waɗanda in ka gansu zaka san cewa tafiyar wato mai faɗi ne mai zurfi ne kwarai da gaske wata rana Usama ibn Zaidin yana zaune sai Abbas babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shigo sai da Sayyidina Aliyu sai suka samu Usama a cikin masallaci sai suka ce masa ka shiga ka mana sallama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mana izini mu shigo da ya shiga saboda shi kuma Usama yana da wani irin matsayi na musamman a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda hibbun nabi ibnu hibbin nabi wato masoyin Allah masoyin manzan Allah dan masoyin manzan Allah shine kirarin sa babansa Zaid ibn Harisa masoyin manzan Allah yake masa kirari da shi shi kuma dan Zaidu ne Zaid ibn Harisa to da ya shiga ya ce ga babbanka Abbas da Sayyidina Ali sun zo suna sa musu izini su shigo manzo Allah sai ya murmushi ya ce ka ce su shigo na san abin da ya kawo su hadisi ne ka ce su shigo na san abin da ya kawo su shikenan sai suka shigo suna zama sai suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi a cikin iyalanka wa ka fi so ya ce Fadimatu bintu Muhammadin shikenan yace suka ce ba wannan ba banda Fadima ya ce usama tumnu zaidin usama dan zaidu shi kenan to kaga wannan maganar cewa an shigo ya ce zanga abin da ma suka zo da shi din na san wannan abin ba wani abu ba ne ai kaga wannan abu ne mugayyabat wani abu ne wanda suna cikin abubuwa na gaibi to irin wannan kusan kullum sai an yi su saboda yawansu wannan duk don a gane shi matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato muhammadu abdullahi ghairu mushabbahi bihi basharun marra mazalika safihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda ba a kwatanta shi da wani a cikin halitta duk wanda ya nemi ya kwatanta kuma to kame da shi safihi shine wawa wanda bai san ina ya fito ba bai san ina yake ba bai san kuma ina zai je ba saboda haka shehu radiyallahu anhu yake cewa wa madhu siwal mahil muqaffa mazallatun wa mainun kullul madhi fihi tajamma'a wato shi shehur radiyallahu akan wannan baiti yace ai yabon wani abu ba annabi Muhammadu ba abu biyu ne in kaga mutum na yabon wani abu ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam yace mazallatun kaskanci ne wa mainun kuma ƙarya ne shi wanda ake yabon san shi kansa ya zan sifan da aka bashi ba nashi bane eh domin inda sifa ce ta cika ta kamala shine wa innaka la ala khuluqin aziz duk inda kaga wani abu to far'un ne wato reshe ne duk inda kaga wani abu majazi ne amma hakikar a wurin manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam wa kullul madhi fihi tajamma'a duk wani yabo ya tattara a cikin sunansa sallallahu alaihi wasallam wa shukka lahu min ismihi lijillahu fazul arshi mahmudun wa haza muhammadu an yi ishtikakin sunansa ne daga hadarin Allah tabaraka wa ta'ala sai zamanto ma'abocin al'arshi sunansa mahmud shi kuma sunansa muhammadu shi mahmud da muhammad akwai bambanci mahmud wanda yayi abu na abun ayaba shine mahmud mahmudul fi'al wanda ya zamanto muhammadu kuma wanda shi kuma yabon haka ya tabbata a kansa lam ya zalwa la ya zalu hakaza shi kuma ba wai yayi wani abun yabo ne an yabe shi so ɗaya ba a'a dama sunansa abun yabo shi haka ya tafi mustamirran sai an tafi har filin tashin kiyama an je ya hau kan kujerarsa ta makamul mahmud kowa sai ya gode a sa an ya ɓasa karabbuka makaman mahmuda to wannan sai ya zamanto haka janibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin wannan matsayai da yake da shi shi yasa ake son a san shi a so shi a bi shi a sallama mishi a san shi shine abu na farko domin balka zabu bi malami hidu bi ilmihi sun karyata abin da ba su sani bane in baka san abu ba za ka karyata shi na farko kenan to dole ne a san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin sanin da ya dace da shi ba wai sani ne irin na karazibi haka mutum zai dauka ba sai ya bibiyi waɗanda suka san shi su dora shi akan yadda tafiyar take wannan ya zamanto in ba haka ba sai ya rayu ka isin hina ya tulu hazzama alaiha miyahun kalfurati ya zubu sai ya zama kamar amalan raƙumi yana ɗauke da burgamin ruwa amma kishirwa na ƙoƙarin kashe shi a sahara me ya faru bai san me ya ɗauka ba eh bai san me ya ɗauka ba to wannan haka abin yake sannan abu na biyu wannan sanin shi yake gadarwa mutum soyayyar manzan Allah idan mutum ya samu wannan soyayya kuma ya samu komai sai ya fi bukatansa tsayi duk abin da mutum yake nema sai ya zamanto ya zamanto ta ta akdamihi kasa da ainihin da dugadigansa to wannan soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto shine abu na biyu wanda bayan an samu wato sanin sa sai a samu abu na biyu shine soyayyar sa wannan soyayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shaykhul islam radiyallahu anhu yana cewa duk abin da na samu yace duk abin da Allah ya mini wa za kulluhu min hubbi sayyidi mursalin sakamakon soyayyar manzan Allah ne sakamakon soyayyar manzan Allah to saboda haka wanda ya san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zamanto ya fika sonsa wanda ya fika sonsa kuma sai ya fika koyi da shi ya san shi ya so shi ya bi shi innal muhibba liman yuhibbu mudi'u sai ya zamanto bin sa yake yi wato inda ya daga nan zai dora ala wajhil mutaba'ati la ala wajhil mumasalati akan mutaba'a kamar da Shehu Abdullah anhu yake ce mana a idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu in fiyayyen mutane fiyayyen halitta ya tafi sai in bibi bayansa sallallahu alaihi wasallam in aka yi tafiya mai tsawo aka yada zango inda ya tsaya nan zan tsaya Shehu Abdurrazzaq Kusa a cikin diwaninsa Jahirul Fardi yake cewa tarani aya barhamu kalfaka sa'iran iza sirta barran summa bahran wa ta'ira ni ma yadda kake bibiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni ma haka nake bibiyan tafiyanka ko kana cikin sarari ko a cikin kogi ko kuma a cikin ainin a cikin jirgin sama kake yadda ka tafi haka nake bi to wannan haka ake bukata idan wannan ya samu sai kuma a sallama shine zangon karshe sallamawa na karshe wa yusallimu tasliman fala wa rabbika la yu'minuna حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم ما قضيت ويسلموا تسليما كما يدعو كرنتا اجيا cewa ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم mu'mini namiji ko mace bayi da zaɓi bayan zaɓin Allah da mazan Allah duk da malamai kamar ibnu kasir ya kawo maganganu uku akan wannan aya na farko da shine maganan zainab bintu jahash da shi zaid ibn harisa akan wanda muka yi magana jiya sannan abu na biyu ya kawo maganar ummu kulsum yar ukbatum nu abi mu'aidin wadda ita kuma ita ce mace ta farko da ta fara yin hijira zuwa madina saboda haka sai ta yi kwaɗayin manzan Allah ya aure ta ta kasa hakuri har ta gaya manzan Allah din ta ce tana son manzan Allah ya aure ta manzan Allah ya ce na karɓa sai ya aura mata zaidu to da ita da dan uwanta sai suka ji abun kaman bai musu ba su ana son mai gidan kuma aka ba aka ba yaro gida sai suka ji kaman abun akwai dan kaikayi haka Allah ya ce ina ai abun da aka yi daidai ne wala wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay kullu mulkiyatu min amrihim saboda haka abun da aka yi daidai ne sannan sai abu na uku julaibib akwai wani sahabi julaibib wanda shi kuma har in yana tafiya mata da yara haka suna dan mai da shi kaman abun wargi abun wasa haka kuma shi yana da wata irin hai'a dai subhanallah ba za a ce sahabi yana da sifa mai muni ba amma dai lamarin Allahu alam haka yake saboda haka ana nan sai manzo Allah ya tashi zai masa aure sanda aka samu wata ta musamman sai manzo Allah ya ce wa iyayenta ina son ku bani wance zan mata miji suka ce ai shikenan saman wada'atan mun ji mun karba mun yi farin ciki manzo Allah ya ce zan ba wa Julaibi bi aure ta ce to wato akwai adabul mukafa'ati ita tana ga ta yaren yan birni ba class ɗinsa bane shikenan sai kenan uwa da uba suka je suna tattaunawa akan matsalan uwar ta ce to yanzu ya zama kullo wa abun kuma ya ce to dai ga yadda lamari ya zo sai yarinya ta shigo ta ce ni me ke faruwa ne ce wallahi ga abun da manzo Allah ya faɗa ya ce yanzu akan maganar manzo Allah kuke neman shawara sai ta warware matsalan gaba daya maza a je a gaya sai da rujudi ni na yarda aka je aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san Allah yana sanya maka wani baiwa yawan wurdi yawan nafila yawan waye ba zai kai ka ba sai da jarrabawa sai Allah ya jarrabi mutum wani irin jarrabawa ya haye to sai Allah ya masa to da ta karbi wannan abun sai manzo Allah ya mata addu'a ya ce Allahumma subba alaiha alkhaira sabba Allah ka mata ruwan mamako na alkhairi ruwa fa na alkhairi kuma manzo Allah ne ya fada kuma wala taj'al aishaha kadda Allah kada ka mai da rayuwanta cikin kunci abinda ake kira kuncin rayuwa kada ta san shi to ita wannan sanda ta zamanto duk madina ba mace mai dukiyanta ba ta ci jarabawa ta ci jarabawa shi kuma julaibi ya rayu da ita zuwa wani lokaci an tafi jihadi ya je yi wafati kuma barde ne domin da ya rasu manzo Allah ya ce a je a duba min naga kama akwai wanda baya nan aka duba aka ce ya rasulullahi kaman kowa yana nan fa yace a sake dubawa a sai yana musu ishara julabib ya shahada kenan sai aka gane haka aka je ana dubawa sai aka samu inda ya shahada mutum bakwai ne a gefensa san da ya kashe mutum bakwai kafin suka kashe shi haga barde ne sosai yawa ba irin barden sama saman nan ba yawa kasa wanda zai fada da mutum bakwai ga bayan su ai na gaske ne ko ba wai sa hulan saki kawai a karya haka ba to wannan sai ya zamanto abin da ya faru kenan shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hannunsa mai albarka ya tona ramin da aka masa kabari ya kwantar da shi ya ce ana min huwa huwa minni ya ce ina da gare shi nake shi ba da gare ni yake manzo Allah ya maganganu masu girma akan wannan abu kaga waɗannan dukkan maganganu guda uku an kawo su ƙarƙashin wannan aya kamar da Ibn Kasir ya kawo a cikin tafsirinsa to haka sai ya zamanto janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa kowa ya iya bakinsa kowa ya iya mu'amalansa wata mata sharifiya sun haɗu da imtihani na yaƙi da kamfan ruwa aka yi fari dole suka watsu suka tarwatsu sai ta zo wani gari kuma sharifiya ce sai ta ce wani bawan Allah ni jikar manzon Allah ne saboda haka ina son ka taimaka mini saboda abin da zan cin ba yayana sai ya ce mata a wani shaida kike da shi da zan gane ke jikar manzo Allah ne sai ta yi shiru ta ce ni ba a garin nan nake ba kaura muka yi muka taho saboda matsalan da muka shiga saboda haka sai nuna da cewa tunda bata bashi wani shaida ba shi ba abin da zai iya yi sai ta tafi gidan wani bayahudi a wani kaulin ma ce majusi ne sai ta je wurinsa ta ce tana neman taimako ya ce marhaban ya karbe ta da ya karbe ta aka saukar da ita aka mata duk abin da ake bukata me zai faru a wannan daren sai shi wancan da ya ki saukar da ita shi kenan sai ya ruya da sayidul wujudi an yi tashin kiyama manzo Allah ya zo ana irin bonanzan nan na filin kiyama eh ka san bonanzan filin kiyama wato ya kai ya kawo in ba kaza Allah ya gama nashi Allah ta faru ko ta'ala ya zo yayi na ainihin waɗanda za su shiga utaqaullahi minan nari din nan wanda wasu za su shiga ba su taɓa yin hasana ko ɗaya a rayuwarsu ba to ana cikin wannan halin sai ya zo ya tsaya kusa da sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam sai ya rasulullahi ni ma fa musulmi ne wanda na imani da kai yace ina shaida eh maganan kenan ai maganan ta zo ka imani da ni ko eh ina shaida ba jikata ta je wurinka neman taimako kace mata ina shaida ai ma nan kenan kai ma ina shaidan sai ya farka da ya farka sai ya dinga nema a cikin unguwanni yana ta nema yana ta bincike yana scanning yadda zai gano ita wannan matar sai ya gano ta a gidan wannan bai hude ko majusa yana shigowa yake da mutumin ya zo suka gaisa ya ce na biyo kafan akwai wata bakuwa ya ce a ai bakuwar ta wace kai da baka biyo kafanta ba sanda kaga kakanta eh eh sanda kaga kakanta yayi magana sannan ka ce ka biyo ta to ta wace turan da ta shigo gidan nan a wurinta na musulunta to yaya kaga batun alkhairi da kyautata zato ga bayan Allah babban guzuri ne a cikin tafiya yawwa duk da akan samu wasu abubuwa marasa daɗi amma dai yana da kyau a kyautata zato eh a kyautata zato din in ka ce sai ka bibiyi bibiyi wasu abubuwa wani lokacin sai a ji a faɗi wanda daga cikin shaunan ba kasan nan a ce masa akar makallawa wasu na zuwa su ce sun sharifai ne amma fa muna ga akwai alaman tambaya akan abubuwan ya ce a'a ya ce to ni ma ake karya da suna na a ci abinci bare annabi duk wanda ya zo ya ce mana shi na annabi ne za mu masa matsayin na annabi ne shi kenan to wannan shi ne hanyar da take bullewa take ba da mafita ai abdullahi ibn umar yana da wata ɗabi'a idan an zo an ce masa in yana da bayi da yawa abdullahi ibn umar radiyallahu anhu in ya ga bawa mai kulawa da addini sallah azumi abubuwa amalul birri abin da kawai sai sai yanta mutum wannan ai bai dace yana cikin kaidi na na bauta ba to wasu sai suka aka ce suka fara dan shigan bultu sai mutum ya zamanto ya kula sosai da ibada domin kwaɗayin a sallame shi aka zo aka gaya wa abdullahi umar cewa fa a dinga bincike wurin bayin nan wasu fa kamar muna ga akwai harshen damo a cikin lamarinsu ya ce ba komai man khada'ana billahi in khada'ana lahu duk wanda ya yaudare mu da Allah za mu yaudaru ai bu zahiri muke amfani da shi amara na annahu bi zawahir wallahu yatawalla sarai za mu hukunci da zahiri Allah kuma ya rike badi ne to wannan shi yasa hidimta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hidimta wa ahalin gidansa muhimmin lamari ne a cikin tafiya wa kana Allah bi kulli shay'in aliman Allah masani ne da dukkanin juz'iyya da kulliyat ma daka aujalla komai kankantan abu Allah ya san shi ya san farkon sa ya san karshen sa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun na'am ya ayyuhal ladzina amanu يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا مهم.
وسبحوه بكرة وأصيلا نعم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور مهم.
وكان بالمؤمنين رحيما
نعم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأسيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما آه الله تبارك وتعالى أكم ونن آية yace ya ayyuhal ladzina amanu wani kira na musamman din nan wanda mun gansu sun fi 80 a cikin Qur'ani wato wanda kira ne na musamman waɗanda suka yi imani ba ya ayyuhan nasu ba ba ya ahlul kitabi ba a'a ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kuka bada gaskiya da Allah da manzon Allah da dukkanin arkanul imani uzkurullaha ku ambaci Allah bil qulubi wal alsuni da ambato a zuciya da ambato akan harshe zikran kathiran ambato mai yawan gaske da nau'o'insa mabambanta na tasbihi tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala da da hamidi godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala fi aglabil auqati wannan ku yi shi a mafi ainihin yawan lokuta ku doru akan haka sannan wasabbihu bukratan wasila ku tsarkake shi safiya da maraice shi Allah tabaraka wa ta'ala anan shi zikiri manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa uzkurullaha min qabli an yuhala bainakum wa bainaha ku dinga ambaton Allah kafin a shiga tsakaninku da ita ku dinga ambaton waye Allah min qabli an yuhala bainakum wa bainaha kafin a shiga tsakaninku da ita wannan ishara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake za a zo wani gaba wanda in an ji mutum yana zikiri sai akan bai da aikin yi ne eh ko kuma matsala ne ya masa yawa ko kuma dai wani gashi-gashi ne kawai saboda kawai an maida abun abun wasa abun izgili abun istizai a cikin lamari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aksiru min qawli la ilaha illallah hatta yaqulu majnun ku yawaita ambatan Allah sai an ce muku ku mahaukata ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min ba'di min qabli la ilaha illallah wato abun da nabi mafificin abun da na faɗa da manzannin da suka rigaye ni kafin zuwa na shine la ilaha illallah a wani wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ilaha illallah hisni man da kala hisni amin min iqabi hadisul qudsi la ilaha illallah wani kariya ne na Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya shiga wannan kariyan ya tsira daga azaban Allah tabaraka wa ta'ala a wani wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfaiha har zuwa ƙarshen hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bazan gaya muku aikin da yafi alkhairi yafi yafi ainihin tsarki a wurin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma mafi daukaka inda malikikum a wurin mamallakin ku shine Allah wanda ya zamanto kuma yafi akan ku yi infaki azhabil warqi ku ba da azurfa da zinari kai yafi ku dau takobi ku je ku yaƙi maƙiyanku ku yaƙi ku saru yayansu su saru yayanku aka ce gaya mana ya rasulullah ya ce zikrullahi ambatan Allah wannan ambatan Allah saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala gaya mana fazkurullaha wato ku ambaci Allah tabaraka wa ta'ala wato qiyaman wa qu'udan ala junubikum anisa'i a cikin Ali Imrana Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sai gaya mana akwai wasu mutane waɗanda Allah ya ce su ne masu hankali a wurinsa ulul albabi ya ce allazi ne yaskuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim masu ambatan Allah a tsaye a zaune a kishin gide to wannan ambatan Allah babban sinadari ne hadisi na ce mana likulli shay'in siqalatun wa siqalatul qalbi zikrullah kowani abu yana da abun goge shi yadda ka san ake amfani da sanfefa a goge allo ko to komai yana da abun da ake goge shi da shi zuciya abun da ake goge ta da shi ta yi kyau shine ambatan Allah to wannan ambaton Allah yan uwa abu ne mai muhimmanci kwarai Allah ya zargi munafikai ya ce musu wala yazkuruna Allah illa qalilan ba sa ambaton Allah sai dan kadan a'a waɗanda basu musulunta hukumomi Allah ya ce musu wa ya qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun in an ce musu la ilaha illa Allah sai su girman kai mu'minai kuma aka ce suna ambaton Allah zikran kathiran ambaton Allah ambato mai yawa wannan ya zamanto shi ambaton Allah ba yi da lokaci wannan biyu yaskurullah fi jami'a hayanihi manzo Allah ya kan ambaci Allah a cikin kowane hali yau saboda haka sai zamanto ba kaman sauran ibadu bane Ramadan in ba Ramadan ban kai azumin Ramadan a Shawwal ko kai shi a can wani wata ba Ramadan kai ba yana da wata in sallah ne yana da lokaci akwai lokacin da in kai sallah balada zaka samu ba domin lokacin ba a nafila haka aikin haji akwai kwanaki a shurul haji wanda ya zamanto watanni na yin aikin haji to amma zikiri ya zamanto a cikin kowane hali ana son dan adam ya yawaita zikiri wasu larabawan ƙauye guda biyu sun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin su ya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi khairun a cikin mutane wa yafi alkhairi manzon Allah ya ce man tsala umruhu wa hasuna amalu wanda Allah ya bashi nisan kwana ya bashi kyakkyawan aiki ya yi nisan kwana bawan Allah ya samu ambatan Allah kuma yawan gaskiya cikin rayuwarsa ayyukansa amalul birri ayyukansa sun yi kyau domin za mu ga koda a sahabbai wasu shekarun su ba yawa yanzu irin mu'azum ibn jabal shekarun sa 37 ko shekara 40 bai cika ba amma irin su Anas ibn Malik san da shekarorin 120 a rayuwarsa haka an samu nisan kwana mai yawa abba duk da haka shi abun itibari shine wani Allah zai mar shekarun ba su da yawa a wurin kidaya amma kuma alkhairan da ke cikinsu yana da yawan gaske domin ka ga shi wannan mu'az mu'az ibn jabal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba kallon sa yace mu'az wallahi inni la uhibbuka mu'az wallahi kana daga cikin waɗanda nake so wannan wannan maganar in aka batta in ma bayi da wani abu sai wannan ya girma maganar take na'am yawwa ai kaga ya ya hai to wannan haka amma manzala ce wanda yafi samun alkhairi a cikin mutane ba wanda ya samu nisan kwana ya samu kuma ayyukan alkhairi sai ɗaya abokin tafiyan shi wannan balarabin ya ce ya rasulallah kasurat aliyya shara'i al-islami wato ainihin abubuwa na musulunci sun yi yawa ni ka gaya min abu ɗaya da zan riƙe kawai manzo Allah ya ce basa an ta mota wal salika raddu min zikrillah wato ka je ka ci gaba da rayuwa akan ambatan Allah kada dai ka mutu face harshen ka yana danye da ambatan Allah ka je ka rike zikiri abinda manzo Allah ya gaya masa kenan to saboda haka ya zamanto ambatan Allah tabaraka wa ta'ala babban wato garkuwa ne da shi kuma ake samun a tsere a samu alkhairai masu yawan gaske shi yasa ya zamanto ɗarikun sufaye zaka ga duk ɗarikun sufaye abinda ake karantawa baya wuce abu abubuwa guda arba'in to waɗannan abubuwa guda arba'in sai ga akwai wani abu guda ɗaya wadda yawanci a cikinsu yana bayyana shi ne ambatan Allah eh wasu za ga ɗariƙansu istighfari ne kawai wasu salati wasu tasbihi wasu gasnan dai irin sai dinuruddin shauni ɗariƙarsa salati ne kawai ake yi eh za a salati dubu sha biyu da safe dubu sha biyu da yamma eh salati dubu ashirin da hudu kenan a cikin kowane awa ashirin da hudu shine laziminsu shi yasa za ka ga za ka gansu suke da yawan masu mukashafa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yawan tafiya a cikin salati to wasu kuma za ka ga an samu abubuwa mabambanta kamar sifari salatin annabi la ilaha illallah da sauransu kamar irin dariƙar mu alhamdulillah dariƙar shehu jihar radiyallahu ta'ala anhu to wannan yasa shi ambaton Allah tabaraka wa ta'ala ake son a jajirce a dinga yi kuma a dinga yi da yawa a yi shi wato furada a yi shi jam'an a yi shi a ɗaiɗaiku a yi shi taru kuma a yi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana idza marartum bi riyadil jannati fartau idan kuka shude kuka wuce dausayin aljanna kada ku wuce ba ku yi kiwo ba aka ce wa mariyadul janna qala hilaqud dhikr ina ne dausayin aljanna ce inda aka yi zobe aka kewaye ana ambatan Allah wuri biyu a duniya in ka ce aljanna ne ina wani kana ina yanzu ce ina aljanna eh mana eh to ko dai kana wurin zikiri ko kana rauda manzan Allah waɗannan su ne wuraren biyu da in ka ce kana aljanna a duniyan nan baka da kafara dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma baina qabri wa minbari rawdatu min riyadil janna tsakanin in makwanci na da ainihin minbari na dausayi ne na aljanna to wannan ya zabanto ake son a riƙe ambaton Allah tabaraka wa ta'ala saboda a samu gogewa na zuciya daga abuwa daga ababe wanda suka zamanto za su iya zamanto hijabi wallazi yusalli alaikum shi Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya kasance yake ne babu yake muku ainihin rahama shi salati daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala wato malamai sukan fassara shi da rahama ko kuma shine wanda ya zamanto ya atani bi islahi ahwalikum shine wanda ya tsaya wurin daidaita lamuranku da kulawa da lamuranku shiddatul itinai matukar kulawa dan adam zai iya cewa yana da yan wasu hikimomi da yan dabarbaru wanda shi yana iya gyara wa kansa lamari to a rayuwa akwai lokacin da idan ka kwanta kai bacci baka san ma ina kake ba baka san ma ina kake ba ballantana wani abu ka ce zaka kare wa kanka wani abu in wani kwaro in yaso sai ya zo ya shiga hancinka ko kunnenka ko menene amma kulawan Allah da halittarsa sai ba zamanto ko a ƙasa mutum ya kwanta sai ya kwanta ya tashi ba abin da zai faru saboda kulawa na Allah tabaraka ta'ala da halittarsa wa mala'ikatuhu sannan su kuma mala'iku suna nema muku gafara wato su wa yastaghfiruna allazina amanu suna nema muku gafara a cikin dukkanin lamuranku kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana to wannan su kuma salati a wurin su shine nema wa halitta gafara a wurin Allah tabaraka wa ta'ala sannan duk wannan an yi ne li yukhrijakum minaz zulumati ilan nur don Allah tabaraka wa ta'ala ya dawwamar da ku cikin haske bi ma'ana ya fitar da ku daga ainihin duhu zuwa ga haske wato minal kufri wal ma'siyati ila al imani wa ta'a a fitar daga kafirci a fita daga sabon Allah a koma imani da yi wa Allah biyayya shi kafirci da sabon Allah abu biyu da abu ababe ne guda biyu dukan suna jawo fushin Allah amma kuma daban-daban suke shi sabon Allah in mutum ya aikata shi sunansa ma'asiya sabon Allah amma in mutum ya halalta sabon Allah shi kuma ya kafurta mutum ne ya sha giya aka ce masa me yasa ya sha wannan giyan ya ce wallahi dai matsala ne ya faru irin irin zallatul kadami darje wanda ga digai amma ai shi hakika wannan abu kun san cewa bayi da kyau haramun ne yana nan a matsayinsa almuslimul asi musulmi mai sabon Allah amma inda za a tambaye shi me yasa ya sha giya sai ya halalta ya damawa ya ce haramun ne to daga nan ya fita to wannan shi yasa ya zamanto wanda ya rayu akan sabon Allah bai tuba ba a ka'idan ahlus sunnati wal jama'a suka ce ya za a yi da shi abu mansur al-maturidi da ainihin abul hasan al-ash'ari a cikin ainihin manyan mashabobin nan na aqida suka ce kawai za a bar shi shi da Allah wa man yamut wa lam yatub min zambihi fawwid ila Allah jami'a amrihi wanda ya mutu bai tuba ba an san yana wani kaba'ira me ya kamata a yi aka ce a miƙa lamarinsa ga Allah shikenan ba wani maganan da za a shiga cikin wannan abun ballantan a nemi a bata wani abu a cikin ayar da muka fito akwai wani abun da ya faru a zamanin annabi musa alaihi salatu wassalam wani mutum ne shi duk lokacin da ya dauki attaura zai karanta in ya ga wurin sunan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba zai wuce ba sai ya sumbanci wannan wurin amma kuma mutum ne wanda ba mustaqimi ba fa yawwa akwai rashin daidaito a cikin lamarinsa yawwa yana aikata abubuwa marasa kyau saboda haka da ya rasu ma sai duk garin suka ce ba za su sallace shi ba eh a kawai aka ce a rubu da shi kawai sai Allah ya turo jibrilu ya ce a gaya mu annabi musa akwai wani waliyun min auliya'i wani waliyi daga waliyai na ya rasu an ajiye shi a waje an bar shi ba masa sutura ba ka je kai da kanka kai masa ta jihizi ka je ka binne shi to kaga wanda ya zamanto aka ce annabin Allah manzan Allah ulul azmi minar rusuli kama annabi Musa ya je ya ɗauke shi bayan mutanen gari farar hula sun ce su suna gama su sun fi shi kusa da Allah ba za su je su sallace shi ba ya abun yake an gama abun da aka yi annabi Musa ya tambayi rabbul izzati ya ce wannan bawa shi ko me yake irin ya samu wannan alkhairi ya ce ai yana daga cikin ɗabi'arsa bayan duk abin da yake yin nan duk lokacin da ya bude a taura zai karanta in ya ga suna annabi muhammadu sallallahu ba zai wuce ba sai ya sumbanci wannan sunan fasara waliyun min auliya'i da wannan sai ya zama waliyi eh da wannan sai ya zamanto waliyi to saboda haka ya zamanto shi lamarin Allah da halittarsa akwai wuraren da ba a shiga yawwa kana iya kai mutum hukunci da zahiri abun ya je ya zamanto maka ka shiga 18 daga kai sai gola eh na san in kai faula 18 na akwai matsala ko ana iya ba da penalty to idan ka je ka ka taba wani sai abun ya ɓaci sai dai abu ayuba saktiya ne wata rana wani abu ya faru da shi wani mutum ne ya rasu sai ya dubi shi irin matsayinsa domin shi malamin maliku ne kasan wanda aka ce maka kamar maliku almajirinsa ne ai kasan babba ne ko shi kenan me zai faru sai kawai ya zo za a yi jana'iza ya zo wucewa waye ya rasu aka cewa ne ya ce kayya ya wuce domin wancan din shi ma akwai wasu hanjin jimina a harkan nashi sai ya wuce yana wucewa aka yi jana'iza da shi bai tsaya ba bayan ya tafi cikin dare sai wannan da ya rasu sai wani ya gan shi a mafarki ya ce masa wane ya tafiya ya ce a tafiya mun iso lafiya kuma mun samu alheri a'a kaji fa wanda ana kyama a je jana'izansa daga ƙarshe sai ya ce amma ina son ka gaya wa sai di abi ayyuba sabtiya ne ka gaya masa cewa kullau antum tamlikuna kaza ina rahmata rabbi idan la amsaktum kashatal infaqi ka gaya masa wannan ayar kawai nake son ka gaya masa gari ya waye ya je sabu tsaidi abu ayyub saktiyani na'am yace masa ga sako daga wurin wani ce wanan eh yace amma ba wani abu yace wace ayar ne yace kawai in karanta maka kaga ayan ta kunshi magana ayin ka dubi mafhumin ta ka gaya musu ya rasulallah inda a ce ku kuke mallakan taskar rahamar Allah da kun yi ƙoro wurin ciyarwa izan la'amsattum kashe tal'infaƙi to to kaga a ce wato inda rahamar Allah a wurinka yake da ni kan ban yi firi ba to na yi firi to wannan yasa a cikin lamarin Allah ake son a kiyaye halittan Allah a zauna da halitta lafiya a yi wa kowa husnul zanni Allah ya tsaya mana Allah ya dafa mana Allah ya bar mu da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gyara mana lamuran mu hissan wa ma'anan wata ne mai alfarma mu tsaya mu kware da gaske mu jajirce ta wurin mu yi wa Allah kuka mu yi wa Annabi fadanci Ramadan kenan yawa wani matarsa ta rasu aka ce sai ganta a mafarki yace mata mashkura ya labarin tafiya ta ce na iso lahira lafiya duk kuma abin da ake tsoro a lahira ni ban gan shi ba amma fa kafin ka iso ka saba da annabi muhammadu eh shi kenan ya ce sharaɗin kenan kafin ka iso ka saba da manzan Allah to Allah ya bar mu da annabi Allah ya gyara mana lamuranmu Allah ya tsaya mana Allah ya dabbatar da mu akan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya mana bukatunmu da bukatun duk waɗanda suke neman bukatu a wurin alfarma na sallallahu alaihi wasallam tambaya ko lokacin bai bagu? na gane na gane idan mutum ya rasu kafin a yi gado akan yi abubuwa kamar guda uku zuwa hudu na farko ana ɗauka a cikin dukiyarsa a masa tajhizi likafa ne turare ruwa ice waye biyan masu tona kabari da sauransu wannan shine abu na farko na biyu akan biya masa basussuka na uku akan dubi wasici abin da ya bari na wasiya a fitar wannan fa in abun wasiyan bai kauce ba amma akwai inda ya kauce mewa ya faɗi wani a cikin magada a bashi kaza nan sai a gyara masa faman kafa min musin janafa na usman rasulullah fala ismailai to waɗannan duk sai an yi su an gama abin da ya saura shi ake gado yawwa a masa tajihizi a biya bashi in an kuma akwai wani abu na na jingina ma yana nan wani bashi ne na jingina kan jingina kamar bashi yake yawwa ya karbi wani abu ko ya bada wani abu to sai an warware wannan kullin kafin a yi gado so a biya bashi a warware jingina a yi wasici a biya a dubi abin da ya shafi ba suka da abin da ya kama da haka da tajhizi abin da ya shafi sitiran sana'a likafani da sauransu shikenan Allah ya dafa mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima aghliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah a sanar batun lokacin sa tasiri domin ya zama biyu yanzu akwai ɗaya zuwa biyu